إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فالحج ركن ركين من أركان الإسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحجاج والعمار وفد الله وفد الله تعالى إن سألوه أعطوهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم يا لها من وفادة عظيمة على ملك الملوك مالك الملك وعلى أكرم الأكرمين وعلى من عنده ثواب الدنيا والآخرة وعلى من عنده جميع مطالب السائلين فهم في كرم الكريم يتمتعون وفي خيره وبره المتواصل يرتعون إذا فرح الوافدون على الملوك بالعطايا الدنية فقد اغتبط هؤلاء الأخيار بالعطايا الجزيلة الباقية وإذا سارع المترفون إلى النزهة في البلاد النائية مع كثرة النفقات تسابق هؤلاء الصفوة إلى الموا... إلى المواقف الكريمة التي وعد أهلها بالخيرات الكثيرة والبركات فهل يستوي من قدم أغراضه الدنية واتبع هواه ممن ترك محبوباته وصارع لرضا مولاه أبدا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أيها المسلمون في هذه الآونة الأخيرة يمر بلادنا ببعض الأحوال ذوات الأهوال وكأنه يوجد منا من أغضب الرب تبارك وتعالى وكأنه يوجد من بيننا من أغضب الرب تبارك وتعالى بأفعاله القبيحة فنسأل الله تعالى الأمن والسلام ونعوذ به من القلاقل والبلابل والفتن والإهن ما ظهر منها وما بطن واعلموا عباد الله أن الله وعد ووعده الحق أنه لا يغير ما بالناس من أحوال إيجابية كانت أو سلبية بل تبقى سنة الله جارية لهم وعليهم حتى يكونوا هم أنفسهم هم الذين يغيرونها قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فعلينا أن نصلح أحوالنا وعلاقتنا مع الله ليرفع الله تبارك وتعالى عنا البلا والغلا والربا والوبا والفتن والشرور والقلاقل والزلازل ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته الله يحكم لا معقب لحكمه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدك فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع رايه الاسلام في النيجر وارفعها في سائر بلدان العالم اللهم ارفعها في سائر بلدان الدنيا يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم نكل بهم تنكيلا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اخذل من كان في خذلانه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم خذل من كان في خذلانه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم أصلح من كان في إصلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين bayan haka yan uwa musulmi abinda huduba take bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da jinjina da taɗi gare shi da kuma salati da aminci ga tabbata ga manzon kira sallallahu alaihi wasallam da kuma yabo a gare shi huduba ta yi bayani ne a bisa hadisin da imamul bukhari da muslimu yan rawaito wato suka rawaito a cikin littattafansu hadisin abdullahi dan umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin an gina musulunci ne akan wato shika-shikai guda biyar sai ya faɗi kalmar shahada kenan ita ce tauhidi ba a addini ba tauhidi musulunci abin da ke kan gaba shine tauhidi tauhidi kuma shine fasarar kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah saboda haka tauhidi shine kan gaba a kullum manzo Allah ya fara ambata shi sai ya ambata na biyu shine tsayi da sallah da mutum ya saki sallah kamar ya saki addini ne domin rukuni ne babba daga cikin rukunai na musulunci sai manzo Allah sallallahu bayan nan ya ambata zakka duk wanda yake musulunci baya bada zakka to kaga yana iya zama cikin musulunci shi ma sunan abin da yake bada wanne don haka bayan haka sai aka ambata azumin ramadan azumin watan ramadan wato dole ne duk musulmin da ya tarda shi yana da lahiya baya cikin halin balaguro kuma yana balagagge tare da sharuɗa na wajabcin shi ya wajaba a kan shi yayi bayan haka nan sai ya ambaci hajji wanda Allah da kanshi ya ce shi hajji wato watanni ne waɗanda suke sanannu lokutan hajji ba kowane lokaci ba ne watanni ne sanannu alhajju ashhurun ma'lumat don haka wannan hajjin rukuni ne shi ma babba daga cikin rukunai na musulunci hajji babban rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci don haka manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya hajji bai yi fasikanci ba cikin hajjin shi sannan kuma bai yi abin da yake da alaƙa da alfasha ba ko abin da ke da alaƙa da jima'i da muƙaddimar shi shine arrafasu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan mutumin zai dawo daga aikin hajjin shi zulubban shi sun goge kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu zai dawo bai da zulubai kamar dai ranar da mahaifiyar shi ta haiho shi wannan yana nuna ma girman hajji da kuma kasancewar shi babban rukuni wanda aka ba shi wannan darajai a cikin musulunci don haka ma wani hadisi yake cewa tsarkakakken hajji duk wanda ya tafi ya yi aikin hajji kuma hajjin ya zama tsarkakakke mai kyau irin wanda Allah yake so kai wannan laisa lahu jaza'un illa aljanna ba ya da wani sakamako wanda Allah zai bashi banda aljanna babban sakamakon da Allah zai ba wanda ya hajji mai kyau shine aljanna to abin tambaya yanzu shine wane ne yake yin hajji mai kyau din shine abin tambaya mutum wato kai tsaye wani ma zuba mai za a yi kawai sai ce an zuba mai don haka shi ma zai zuba ya tafi ya bai san komai ba bai da don haka wajibi ne ya mu al'umman musulmi mu tashi mu yi karatu akan wannan ibada mai girma tunda ibada ce wadda take da wannan girma a wajen Allah kuma watakila in ka samu dama sau ɗaya a rayuwanka da wuya ta ƙara maimaituwa to dan me za ka yin wasa da ita kar ka yi gaugawa ko da shekara bi kasa a gaba sannan ka tafi kai don ka yi karatu ka yi ta da kyau wannan yana nuna kai wato zuciyanka mai kyau ce kuma kana son ka kyautata ibada domin ka zama cikin waɗanda Allah zai yi ma zai cika ma alƙawalin da ya ɗauka kan waɗanda suka aiwatar da wannan ibada duk lokacin da aka ce wanda ya kaza za a bashi kaza to in ka zo kai kai sai ka bata wani sharadi ko wani rukuni ko baka cika abun ba yanda ya kamata kai baka cancanci wannan ba baka cancanci wannan sakamako ba don haka mu sani waɗanda suke zuwa suna yo hajji da waɗanda suke zuwa suna yo umara su ba kananun mutane ba ne a wajen Allah bai kamata ba mutum ya wulakanta kanshi ya tafi kawai ya bi mutane har ma mutum ya tafi ya yi tsayawa yana kallon in mutane sun duka ya duka in sun tashi ya tashi in yana zuwa yana kallon larabawa in sun kewaye ya kewaya in sun tsaya tsaya wannan ba haka ake addinin Allah ba addini rubuce yake kana iya karanta abin da ke daidai daga nan cikin maraɗi kuma cikin unguwar kwana tsaba balaraban da ke can yana makwabtaka da harami ya karanto banza ko kuma shi bai ma karanta ba ya ji yana shiriri ta yana shirme gindin ka'aba kai kana yin daidai kana irin abin da Allah yake so addini ba wajen larabawa aka aka sabkar da shi ba na musulunci balle ka je ka ɗora koyon hajji wajen su in ka ga balarabe ya yi tsallo kai ma sai kai kai tsammanin wai haka ake cikin aikin hajji in ka ga ya duka kai ma sai ka duka wato wannan yaudara kai ne wanda Allah ya arzuta da zuwa ya aikin hajji lalle ne ya tashi tsaye ya botse ya karanci hajjin nan da kyau ya je da ilimin shi da karatun shi ko da yake zuwa shi zai yi ayyukan shi ne a ƙalƙashin ilimi ba tsayawa za ya bayana kallon ya wasu suka yi duniya yanzu an bar karatu mutum nawa yake gindin ka'aba amma bai ma taɓa yin aikin hajjin ba cikin larabawa kai da Allah ya arzuta da imani da shauki da ƙaunar Allah da addinin shi ka tashi ka tafi can kuma sai ka shiri ce ka tsaya kana kallon wani tana yiwa ya hi ka zama jahili in kai kare na kanka don haka hajji ibada ce kuma waɗanda suke zuwa su yi aikin hajji da waɗanda suke zuwa su yi umara waɗannan wato tawaga ce ta Allah don haka nan ma Allah ya ɗauki alƙawalin duk wanda zai tafi wajen aikin hajji ya yi swata ko ya yi yaudara ko ya yi ha'inci ko ya kawo tarzoma ko ya yi ƙoƙarin tada hayaniya to Allah da kanshi ya ɗauki alƙawalin cewa sai ya mai azaba wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da wata manufa ta yayi zalunci ko ya banna mutum nawa yake zuwa shi katon barawo ne ya barawan duniya ne shi shahararre shi yake wata garar na wurin gare shi sai ya zuba kuɗi cikin alhazai ya tafi ya lallabe kan shi kamar mai aikin hajji wai dan dai ya yi sata ne ya samu kuɗi kaga wannan muni ya kai muni kuma da ka tabbaye ce ce shi musulmi ne in ka ce mai kafiri ko kowa sai an raba ku musulmi ne shi bai yarda ba musulmi ne ɗari basa ɗari bai yarda da wani addini ba sai na musulunci amma sai dai zuciyan tashi zuciyan tashi ta yi munin da ana iya kiyasta ta ma da zukatan yahudawa domin saboda wanda zai je ya tarda wato ɗakin Allah ya tafi wato ko ɗakin ka ne mutum ya zo har ɗakin ka zai ma shigantaka ko zai yi ma wulaƙanci ko zai maka abin da ba daidai ba kai da kan kasar reni ya kai reni wulaƙancin ya kai wulaƙanci shakiyancin ya kai shakiyanci to mutum ya tashi ya tafi gindin ɗakin Allah wanda ya hana zalunci ya yi zalunci wanda ya hana sata ya tafi can ya yi wanda ya hana duk wasu ababe na sabo shi sai ya je can sannan ya yi wanda ya fi su muni ma mushriki wanda boka ke aika shi da cewa aikin ka ba yayyewa sai ka je ka turo kyallon ka'aba ko sai ka je ka yi kashi bisa dutsen safa ko sai ka je ka yi kaza sai ya tashi ya kwashi ƙawahu ya tafi ya zuba kuɗi maƙwadde wai bukata gare shi so yake ta cika don haka shi komi aka sashi shirye yake yayi don haka zai tashi ya tafi mutane na ta ƙoƙarin su samu lada su samu kusanci wajen Allah shi yana ta ƙoƙari askara na kwamce shi yana ta ƙoƙarin wasu ya yi tsallo ya ciro ya ciro kallon ka'aba wai sanya shi aka yi wannan wato rishin sanin menene hajji ne tawaga aikin hajji tawagar Allah ce wanda ya taɓa ta kamar ya kawo ma Allah takakkiya ne don haka nan wannan tawagai ta Allah saboda kasancewar su tawaga ce ta Allah in fa suka roki Allah Allah karbawa zai abinda suka ce sun roki Allah Allah ya ba su Allah zai karba idan suka roki Allah ta'ala ya ba su kyaututtuka duk yawan su Allah ta'ala zai ba shi domin mai abin ne in suka nemi gafara Allah ta'ala zai masu gafara don haka kenan wannan tawaga ce mai girma kuma wannan tawaga mai girma ba wajen wani shugaban wato gari ba ne ko magajin gari ko kuma wani shugaban ƙasa ko wasu tawaga ce wadda za ta je wajen malikul muluk mai mulkin duk wani mai mulki wato sarkin sarakuna kenan da kaji an ce ma wani sarkin sarakuna shi da kanshi ya san karya ce aka mai Allah shi ne sarkin sarakuna don haka tawaga ce ta sarkin sarakuna tarak yau ko tawaga aka ɗauka mutum goma ko ashirin suka tai wajen wani mutum da ake ganin yana da matsayi ji suke su ma suna jin daɗi kuma sannan in ya basu kyauta ma to wato murna ta ƙaru ya girmama su ya karrama su to yaushe tawaga za ta ɗauki ƙafa daga sassa na duniya daban-daban ta tafi wajen Allah wanda shi yake da kowa kuma shi yake da komai to roƙe shi wani abu ya ƙi basu ko kai kai bako kai kake kula da bakonka don haka wa'ancan bakin Allah ne wallahi tallahi Allah yake kula da su in ka taba su yaƙi ne ka tafi ka taɓo Allah akan da shi kenan Allah ne kake takala shi kake ja yaƙi domin saboda shi ya ɗauki alƙawarin cewa duk wanda ya kawo ɓanna ko zalunci a wurin to zai ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi tun nan duniya kamin ya tafi lahira don haka wato tawaga ce wadda ta tafi wajen wanda ya fi kowa karamci wannan babbar tawagai wato ta tafi ne domin neman lada da sakamako na na lahira abin da ke wajen Allah suka je nema idan ya zama na masu tafiya wajen sarakuna suna farin ciki suna jin daɗi sun samo kyaututtuka an ba su kado mutum na ɗagawa yana murna watakila ma wani kadon wani katako ne za a sama wani wani wata takarda a amanna kawai mutum ya ta murna wai an ba shi kado ne to ina ga su waɗannan waɗanda suka tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato sarkin da ba a taɓa yin kamar shi kuma ba za a yi ba wato waɗannan su kyaututtuka ne suke nema kadan su kado ne wanda bai karewa kyauta ce ta dindindin Allah ta'ala zai ba su don haka kamar yadda muke gani a cikin rayuwa wato wasu mutane suna ɗaukar maƙwaddan kuɗi su biya su taka jirgi su tafi wata ƙasa ta turai domin su shakata kawai ba su jin wahala haka duk ɗawainiyar da ke karkashin haka ta kuɗi ba su jin komai za su biya to waɗancan suna yin haka don su shakata ko don su more ma rayuwarsu wani ma don a kai shi gidan dabbobi ne ya ɗora ganin su zaki da su don haka zai ɗauki kuɗi makwadai ya biya ya tafi wata ƙasa su kutum to yaya suke da waɗannan waɗanda su suka ɗauki kuɗinsu wani ma ya jima yana tarawa wani wato allah kaɗai ya san hanyoyin da ya bi ya samu kuɗin nan ya biya domin ya tafi ba don ya yi yawon shakatawa ba ba don ya gano kuraye ba da zakuna ba don ya tafi ya yi kallon gari ba a kawai don neman kusanci wajen allah lalle wa'annan ba daidai suke da wa'ancan ba Allah da kanshi ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shi wanda suke da sani sani na Allah suna zama daidai da wanda ba su da sani Allah ya ce to masu hankali su suke yin tunani su gano amsa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma shin yanzu wanda yake da sani tabbas ya san abin da aka sabkar ma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinka gaskiya ne yana daidai da wanda makaho ne Allah ya ce nan ma masu hankali su suke tunani akan haka Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin yanzu muna sanya musulmai wanda suka mika wuya ga Allah zama daidai da lalatattu mujrimai waɗancan in sun samu kuɗi aikin alkhairi suke waɗancan kuma aikin asha suke waɗancan in sun samu kuɗi shakatawa suke su hole wancan kuma neman su samu shakatawa a lahira suke mun sanya su zamo daidai afa naj'alul muslimina kal mujrimin to a hukunci na hankali da hukunci na adalci bai yi wa mutumin banza a ce daidai yake da mutumin kwarai duka daidai suke shi yasa Allah ta'ala ya aza tambaya cikin littafin shi mai girma ya ce wai yanzu mu sanya musulmi su zama daidai da waɗanda ba musulmi ba mushrimai masu laihi a fannaja alul musulmi na kal mujrimi ta ya ce malakum kaifa tahkumun me ya same ku don me kuke irin wannan hukuncin kamar wanda zai yi hukuncin nan ko dai ya samu tabuwar hankali ko gushewan shi ko kuma ya samu lalaci na asali ya fita daga asali yasa Allah ya ce malakum menene ya same ku kaifa tahkumun don me kuke irin wannan ɗanyen hukuncin amlakum kitabun fihi tadrusu ko ku kuna da wani littafi ne wanda cikin shi kuke ɗauko darasi karkashin littafin nan kuka gano cewa wato da mutumin banza da mutumin kirki daidai da juna suke karkashin littafin nan kuka gano cewa da mahaddacin alkur'ani da mazinaci mashayin giya da ɓarawo duk daidai suke da juna Allah ce am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun kuma Allah mun ce maku Allah ya baku damar cewa duk abin da kuka zabo cikin littafin nan naku ku aikata Allah ya maku haka amla kuma aimanun ko ku alkawali gare ku babban alkawali da Allah alaina balighatun ila yawmil qiyama wanda kun sa hannu Allah ya sa hannu har zuwa ranar alkiyama an ce ba a tada wannan alkawalin inna lakum lama tahkumu saboda haka kuke wannan hukunci da yake mugun abu ne ba abin kwarai ba sai Allah ce salhu tambaye su ayyuhum bi zalika za'im wane ne jagora wanda ya fara kawo wannan tsarin da wannan tunanin salhum ayyuhum bi zalika za'im ka tambaye su wane ne ya lamunce musu ya ba su damar yin haka to kaga ciki akwai wato kalubale da kashedi daga ubangiji mai kowa mai komi kan cewa wato mutanen kwarai ba dai suke ba da mutanen banza har abada ya mu bayan Allah musulmi ku sani cewa cikin waɗannan 'yan kwanukan a cikin kasar nan tamu ta Nijar akwai fitintunu da suka fara ɓuɓɓullo kai wanda ba mu saba da su ba akwai tashin hankali da tashin bama-bamai wanda suke ta kunno kai cikin 'yan kwanakan nan wani ya tsokano hushin Allah cikinmu babu shakka alƙawalin Allah yana nan kuma ba ya canzawa Allah ya ce bai canza ma mutane hali wanda suke akan shi sai su sun canza halin da kuke a kan shi na jin daɗi ko na matsala yana nan sai kun canza Allah ya canza wa in uttun uduna in kuka dawo kuma ya dawo to don haka kenan halin da muke a kan shi na kwanciyar hankali da zaman lahiya ba mu saba da rikici ba ba mu tashi cikinmu wasu suka taɓo fushin Allah sai sa ake ta samun matsaloli abin da ke daidai gare mu gaba ɗaya ya mu musulmi shine mu tashi mu tuba wanda ya san ya tsokalo ɓanna ya yi ƙoƙarin daddane ta da gyara ta wanda ya san ya bulguto wato wani bala'i ya yi ƙoƙarin liƙe shi in ba haka ba in aka taɓo Allah Allah ta'ala ya riga ya tsara hukuncin shi kuma alƙawalin Allah gaskiya ne inna Allah la yughayyiru ma biqaw Allah baya canza halin da wasu mutane suke akan shi hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in su suka canza da kawunansu in kun canza halin ku shi ma sai Allah ya kawo muku canji don haka kenan mu ne cikin mu ne aka samu su suka canza ko sun saki dokokin Allah ko kuma sun saki biyayya ga Allah ko kuma sun rena addinin Allah ko kuma sun yi waci da hukumce-hukumcen Allah ko kuma wato suna ƙoƙarin tabarbarar da tsarurrukan Allah cikin mu ne aka samu suka yi haka don haka in aka taɓo Allah to shi wa Allah duk wanda ya taɓo shi shi yake da komi ana iya turo duci guda kawai murƙushe ka a huta saboda haka abin da ke daidai tashin hankalin da yake ta faruwa a ce bama bamai sun tashi can a ce an tada mai a ce yan ta'adda sun yi kaza can wato ba komai bane ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cikin littafin shi mai girma ce duk musibar da ta same ku na wani HID a zo a yi HID in matsala a yi maganin ta ba ka iyawa maganin ta shine kawai mugun abin da ka bulguto ka danne shi kana da laihinka ina da laihina kowa ya san ya laihin shi tsakanin shi da Allah ya tafi ya tuba ya gyara alakan shi da ubangiji ya gyara alakan shi da bayan Allah sai rayuwa ta dawo mai daɗi komi ya dawo kan inganci zaman lahiya da aminci wanda muke ji da shi ya ƙara dawowa ya tabbata amma matukar ba haka ba wallahi tallahi babu wata hanya wadda za a iya bi a tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya wannan alkawalin Allah ne jankar zaman lahiya shine mutane su gyara halayensu su koma ga Allah musiba da ta samu musulmi in sha Allah ya ce fa bima kasabat aydikum abinda hannayenku ne suka aikata wa ya'fu an kasir kuma Allah yana ma yahi da yawa inda a ce duk abinda muka yi Allah na kama mu da shi wallahi da yanzu ba mu muci cikin duniyar ne da yanzu an gama amma Allah ta'ala yana yahewa yana kau da kai muna fatan Allah ya ci gaba da yahe mu ya kau da kai Allah kai ya kama mu da abin da sokayenmu da wawayenmu suke aikatawa Allah kai ya kama mu da laifukan da wato dolayenmu suke aikatawa Allah ta'ala ya mamu gafara ya kau da kai game da kurakuranmu Allah ta'ala ya kama mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah ya kama mu abinci na dabbobi da na mutane Allah ya wadata mu wada wadata ta musamman daga wajen shi ya Allah muna roƙonka ka tsare mu addinin mu a cikin ƙasar mu ta Nijar ka ɗaukaka wannan addinin namu na musulunci ka fifita shi saman kowane addini ka ba shi damar tabbata da dawwama dindindin ya Allah duk wanda yake fafataka da ka tashi wajen ganin ya kawo matsala ko ya kawo taɓarɓarewa ta hiyar da addinin musulunci kamar yadda Allah yake so to Allah ka mama maganin shi in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi idan ba mai shiriwa bane ya Allah ya kawi Hamidu ya Aziz ya Wahab ya Jabbar ya Mutakabbir Allah ta'ala ka saukan mashi fadamdama Allah ta'ala ka aza mai ciwon lamisas duk wanda yake son ya kawo matsala yake tsaye tsayin jaka wajen ganin ya kawo wato tangaki da gilgije cikin tafiyar addini Allah ka murkushe shi ka danne shi ya Allah ta'ala ka fatattaka shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ya Allah jagororin da suke tafiyar da wato mulki a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah ta'ala ka shiryar da su ka shiryar da mu ka taimake su ka taimake mu Allah ka dora su fasa kan tafarki wanda ka yarda da shi ya Allah duk wanda ya karbi jagorancin wani abu cikin jagorancin mu mu yan Nijar yake sauƙaƙa mamu yake tausaya mamu yake lausasa mamu yake nema mamu ci gaba da alkhairi yake nema mamu abin da daidai ne tsakanin shi da Allah kuma haka ne Allah ka san shi ka san inda yake Allah ka tausaya mashi ka sauƙaƙa mashi ka lausasa mu'amala da shi ya Allah Allah ka yi mai rahama ya Allah ka tsiratar da shi daga duk abin da yake tsoro ya ubangiji duk wanda ya karbi jagorancin wani abu a cikin ƙasar mu ta Nijar yake amfani da shi yana gallaba mamu yana tsananta mamu yana takura mamu yana yana kawo mu matsaltsalu yana kawo mu tsangwama da tsegumi da tashin hankali ubangiji Allah ka kawo mashi tashin hankali ya Allah ka kawo mashi bala'i Allah ka hada shi da ciya da takura da tsanani ya Allah duk abin da yake Allah ka maida mai kaikan da yake shekawa na tsaya a a kan shi Allah ta'ala ka maida mashi ƙurar da yake tadawa ta iskanci ta liƙe mashi ya Allah duk wanda yake ƙoƙarin kawo matsala cikin tafiyar mu Allah ta'ala ka kama shi ka danne shi Allah ka mamu maganin shi ya Allah kai muka sanya gaba la haula lana wala quwwata illa bik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله